أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى بسم الله الرحمن الرحيم a wannan sura da za mu shiga ita ce suratul tini an ambace ta da matsalakin wato farkon surar wato fatiyar surar ubangiji ya bude shi da ambatan lafazin tini wato Allah ya rantsuwa da attini to sai aka ambaci surar da sunan wato wanda sunan wannan matsalaki na ita sura aka ce wattini a wannan sura wato ina daga abinda ake ambato zikirin kulli bismi juz'ihi wannan sura ita ce sura ta 95 daga jerin surorin alkur'ani dukkanin ayoyinta sun sauka gabanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fadin jumhurun malamai amma a wajen sayyidina Abdullahi ibn Abbas da kuma Imam Qatada su a gurin su surar ta sauka ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sura tana da ayoyi guda takwas tana da kalmomi guda 34 tana da harfai guda 150 wannan sura za mu ji yanda ubangiji subhanahu wataala yake rantsuwa da irin halittar da yawa dan adam wadda shi sura ta dan adam ita ce mafi cikar sura mafi kyawu a cikin dukkanin halittar Allah a dukkan halittar Allah babu mai kyan dan adam to saboda haka Allah ya halice shi ya suranta shi a cikin sura cikakkiya sannan kuma ubangiji yana yi mana imtinani da wannan sura da iya halice mu akan ta ba don komai ba don mu daɗa riƙewa mu daɗa sallama wa Allah mu kyautata tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma a ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana waɗanda suka yi hasara a cikin bayansa da kuma waɗanda suka yi ba samu riba a rayuwarsu a cikin bayansa to Allah ya sanya mu a cikin su to Allah ya ce wakini ubangiji ya rantse da ɓaure wato wanda shi dinnan anan akwai abubuwa guda hudu da Allah subhanahu wataala zai rantsuwa da su to tizu dinnan an ce shi ne ɓaure dai wanda yake abinci wanda shi tinu wato ɓaure shi kayan marmari ne kuma abinci ne shi sannan yana kama da 'ya'yan itacen aljanna don babu ƙwallo a cikinsa kuma ina daga cikin irin abin da Allah yake banci shi wannan ɗan itace da shi cewa shi abinci ne mai saurin narkewa baya zama a cikin uwar hanji kuma dandalin wato yake narkewa a cikin ciki kuma ina kyautata ɗabi'a yana karanta majina yana kuma tsarkake ƙodoji guda biyu irin dauɗin ƙodoji guda biyu to yana wankin ƙoda sannan kuma yana gusar da wato ainihin irin wato tsirwar fitsari a ce fitsari ya ƙi fita ɗin nan to ina to ina maganin wannan sannan kuma mutum in ya ci ba zai cuci da shi ba sannan duk wata toshiya ta hanta da toshiya ta saifa duk a to ɗaure ina maganin su ina ina ina ina ina bubbuɗe ƙofofin wato hanta da ainihin ƙofofin hanyoyi da suke na jini da suke jikin saifa sannan yana sanya ƙiba a cikin jiki kuma yana maganin basir yana kuma sa yi tsawon gashi musamman irin mata ina tsawaita gashin su sannan kuma aminci ne in ka shashi ina ba da rigakafin wato paralyze eh yana hana paralyze shi sa ba da wanda cewa ma duk wanda in mafarki yana cin ainihin kore to Allah zai azurta shi da 'ya'ya da yawa eh zai sami 'ya'ya eh kuma an ce shi ne ma annabi Adamu ya karu da shi da ganyensa a lokacin da wato ainihin fitararsa ta zube aljanna din nan za ka ce fita daga aljanna to wannan shi ne wato ainihin tini kenan shi na kisha ɓaure a wasu zaitun haka nan allah ya rantse da zaitun shi ne irin wannan bishiyar nan ta man zaitun ilan ce a atile allah ya rantse da atile shi ma wannan bishiya ce mai albarka eh domin ita tana zamowa mai kuma tana zamowa miya kuma ana ci kuma ana yin fitila da man nasa sannan kuma mafi yawan garuruwa ana samun bishiyarsa kuma shi baya bukata ce an masa wata wahala eh sai an rene shi ko an bashi ruwa ko an masa wata wahala sannan a sami shi baya bukatar wannan sannan kuma ikan daɗe abin ƙasa don shi yakan shekara dubu ma bishiyar bishiyar a cire sai ke shekara dubu ma ita tana ta hatta har ma dubbai ma takan yi shi sa kuma ka ce duk wanda ya mafarki da shi to a wannan ya nuna cewa ina kan tafarki majalici ya rike tafarkin Allah tsantsan da wato gangan kenan to waɗannan ila an ce waɗannan abubuwan ne dai Allah ya rantsa da su waɗannan abubuwan ababanci amma wasu kuma suna cewa a'a wato duwatsu ne guda biyu da Allah ya rantsa da su shi wato abin nufi da shi tinin zaitun shi ne shi tinu ana nufin masallaci ne na annabi nuhu alaihi salatu wasalam wanda ya gina shi lokacin da Allah ya ce wasu alal judi lokacin da wannan komi nasa ya tsaya akan wannan dutse ya kira judi a bargarin sana'a to wannan masallacin da ya gina shine ainihin tinu din kenan eh shi kuma zaitun shine masallacin baitul maqdis a wajen masu malaman kun ce a tinu shine masallacin harami zaitun kuma shine masallacin basil da aka sadin nan a wajen wasu malaman kun ce tinu shine masallacin dimishka masallacin zaitun kuma shi ne masallacin da baitul maqdis to duk dai Allahu alamu bi muradihi Allah shi san abin fasa da shi ko menene dai Allah ya rantse da abin dan Allah ya nuna wato girman abin dan ba abin da Allah zai rantse da shi sai abin ya zama abu ne mai daraja mai girma wa tsul sinina Allah ya rantse da dutse mai albarka wanne ne dutse mai albarka shine aljabrul ladzi kallama Allah ta'ala alaihi Musa dutsen da Allah ta'ala ya zance da annabi Musa a kansa shine dutsen tsuri kenan shi sini ne da aka faɗa ana nufin dutse mai albarka eh albarka shine zancen da Allah ya yi da annabi Musa a bakin dutsen ko kuma sini ne ina nufin dutse kyakkyawa saboda Allah ya kawata shi da bishiyoyi masu 'ya'ya to Allah ya rantse da waɗannan abubuwa guda uku kenan to ga na hudun nan wa hadal baladil amin Allah ya rantse da wannan gari wanda yake amintaccen gari shine garin da Allah ya kaddara a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa kuma Allah ya sanya ɗakin sa a ciki to Allah ya bada kariya ga garin ya zama gari ne amintacce tun a lokacin jahiliya sannan kuma gari ne amintacce bayan musulunci sannan gari ne wanda ake rubanya aikin lada da aka yi a cikin sa kamar yadda mun faɗa cewa sallah ɗaya da aka yi a haramin makka ta yi daidai da sallah hamsin da biyar da wata hudu da ainihin kwana ishirin sallah ɗaya kenan in kuma kai sallah biyar kai a zahar la'asar magariba isha asubahi to ta yi daidai da shekara saba'in da bakwai da wata tara da kwana goma ibadar shekara ɗari biyu da saba'in da wata tara da kwana goma sallar kwana ɗaya kenan ladin da Allah zai baka kenan to saboda haka wannan gari ya isa girman daraja ya isa girma wato wato ainihin kalalar Allah yake yi to sai Allah ya rantsi da shi kamar da ya rantsi da la'u sun hadal baladi to kuma anan ma dai Allah yana ƙara rantsuwa da garin nan Allah ya ce wa hadal baladi amin ubangiji ya rantsi da wannan gari mai albarka shine garin Makka gari da wannan amincin da mutane suke yanka samu a cikin sa a lokacin musulunci da kuma lokacin jahiliya to akan me Allah yi wannan rantsan guda hudu shine da qad halqal insana Allah ya ce wallahi haƙiƙa mun halici jinsin mutum fi a hasani ta ne a cikin mafi kyawun daidaito mafi kyawun daidaito ƙarshen a hasani kenan shi ne kullum abin da muke faɗa cewa wannan abin da Allah ya faɗa Allah ya faɗi cewa iya ƙurewa ta hikima a cikin halittar ɗan adam to Allah ya ƙure hikima a cikin halittar ɗan adam dukkanin mutum duk yanda ya kai da hikima ba zai ci gyaran Allah a cikin halittar ɗan adam ba ko kuma iga wani abu da ya cancanta ko ya fi cancanta a ce haka Allah ya yi a halittar ɗan adam saɓanin yadda Allah ɗin ya yi kamar yadda muka sha faɗa idan da za a ce da kai a ina kake ganin ya cancanta a sa kan ɗan adam idan da Allah bai tsora shi a nan gurin ba ina kaga inda an tsora shi shi ma zai dace duk tunanin ka sai ga shi a nan tunne da ya dace ba za ka iya kawo wani guri ya dace ba in ba nan ba wannan halin da a ba a nan Allah ya sanya shi ba da ina kake ganin ya cancanta in Allah ya sanya shi zai dace a iya tunaninka sai ga babin dan gani ba ka ce a sa shi a kaba ko a sa shi a gefen kafa ko a sa shi a ciki ko a sa shi a baya a nan dole inda ana sa shi sai ga iya ce wato hikima da cancantar a sa hanyar dan adam a jikinsa to babu inda za ce saboda inda Allah ya dora to shi ne a san taɓa duk abin da ka duba ba wani abin da za ka gani na gyara ko cancantar cewa ya fi a ce haka aka yi shi to shi sa akwai wani sarki a lokacin abbasiya wato ya ga matarsa a cikin hasken farin wata to sai ya kalli fuskar hasken farin wata ya kalli matarsa sai ce wallahi ke ce mafi kyau fiye da hasken wata idan ba kin fi wata kyau ba to ke sakakkiya ce to shi kenan sai matsala kuma ta fito wajen malamai to yanzu ya za'a da wannan ya za'a da wannan ga abin da ya gaya matarsa sai aka ce a'a aikuwa larabawa a ƙa'ida ƙarshen abin da suke sufarta abu mai kyau da shi su ce wata a ce wajen hu karkamari fuskarsa kamar hasken wata yake to shi kuma ƙa'idar larabci dole ne izama mushabbahun bihi izama a ƙawa wa a zahar mai mushabba dole ne abin da za a kamanta abu da shi izama shi ne mafi bayyana mafi kuma ƙarfi fiye da shi wanda aka kamanta da shi ne idan ka ce zaidu kamar zaki yake a wajen ƙarfi to ashe ƙarfi sufa ƙarfi ta fi bayyana ta fi shahara a wajen zaki ce da zai shi sa ba kake kamanta zai da shi dan an san ƙarfin zaki to a san shi ma zai mai ƙarfi ne kenan to don haka ashe dole ne an san ashe zai ba zai kai zaki ƙarfi ba to su ma idan ka ce aka ce wajen hukar kamari to ashe an san ba zai kai wata a wajen haske ba to kuma gashi yanzu ya ce idan matarsa ba ta fota kyau ba to ita sakakkiya ce za ku aika su kuwa to sai aka rika bada fatawa da cewa ba shi ta su to sai aka tambayi wani malami sai ya ce a'a sai ya ce da shi ka iya karanta suratul fili sai ya ce i sai ce to karanta mu sai karanta masa wa tin wa zaitun wa tur sinin wa hadha al balad al amin laqad halaqal al insana fi ahsani taqwim in za ka sha abin da Allah ya ce Allah ya ce wallahi haqiqa mun halicci mutum a cikin mafi kyawun daidaito mafi kyawu haka Allah ya faɗa ashe wannan ta nuna cewa a duk halittar Allah babu mai cikar kyawun halitta irin ɗan adam duk abin da Allah ya halitta babu abin da yake mai cikar kyawun halitta irin ɗan adam to su da zaka tunda Allah ya jeshi a cikin asan ta kawai shi kenan babu abin da ke nan Allah subhanahu wata'ala yana zakarar da mu bani adam don mu san irin wato a cikin gomashin da Allah ya mana a cikin halittar mu mu tsaya mu lura da wannan don mu gode wa Allah shi sa malamai hikima suke cewa dan adam ya dubi madubi ya duba kansa idan ka duba kanka kaga Allah ya yi ka kyakkyawa to karka yi ka raba wa kanka muni shi ne sabon Allah kenan in ka duba ka ganka kai a a jinsin ɗan adam kana da muni to karka yadda ka ƙara wa kanka muni biyu idan ga munin halitta ga kuma muni na mummunan aiki zubi da haka ɗan adam kyakkyawa ne shi don ganye ga shauran halittu amma a jinsin sai za a samu a ce wani ya fi wani ya fi wani ya fi kyau amma ne kyakkyawan jejjecin halitta to babu kamar ɗan adam Allah ya ce su mara da sannan kuma sai muka mai da shi asfalin sashirina mafi wato kasan kasa shi ne ɗan adam zai taso a cikin ƙarfinsa quwwatun wa shababun zai taso a cikin ƙarfi da ƙuruciya ana cewa ibnu ashar min as-sinin gulamun ko rufi al-allazi yajla kalamu wa zalika ba'da zalika asharun fa garamun quwwatun wa tamamu dan adam ina shekara goma to ana shiga halin ƙuruciya amma da goma ta taru to lokacin mu ƙarfi ne wa shiddatun wa tamamu ga ƙarfi ga kuma cika ana abin nan in ya kai talatin lokacin soyayya ne in ya kai arba'in to kuma ya kai gayar ƙarfinsa kenan gayar ƙarfi gayar hankali shekara 21 duk wanda ya kai shekara 21 da hankali ba zai ba sai iya ƙarshen cikar hankali 21 sai dai sanin yau da gobe kawai shi ya rage masa in ko ya kai shekara 40 to ƙarfinsa ya cika kenan daga shekara 40 to shi kenan kuma sai kuma ba ta rutuwa sawisun wasu ya hamu sai ga da sai kan ciwon kafa sai da jiba ya fara rike sai ga idan ma ka fara dan gwagwa da ido kana gani to haka haka haka za a gani har kuma idan ya kai saba'in to saba'in da wani kai saba'in to ya kai da ma da hasadu ummati ta tuna ausa ba kura kenan kenan to daga komai ya ƙara ba zan ka jarin to fa huwa hayyun kama yikin fa zalamu subhanallahi ya rayayye ne shi amma shi mace ce dude ne sai ga a gidanka ma ana abu ba ka san me ake ba ba sai ma an ga maka ba wani abin kuma an zo sai in an faɗa ma sai ka ta faɗa eh baka san ma me ake ci ba shine ba su hikima suke cewa ai dama shi dan adam wato hikima ce ba da mai suke faɗa cewa ai shekarun dan adam wanda zai ci moriyarsa a rayuwa shekara duk abin da za ka yi a rayuwarka to yi kokari kafin ka cimma arba'in zuwa arba'in ka cin masa eh shine shekarun kiran kinta suka ce wai ai shekaru misalin su a cikin hikima ne fa suka ce Allah ya raba ya ba wa ɗan adam arba'in ya ba wa jaki arba'in aka ba wa kare arba'in ya ce kowa ya arba'in arba'in shi kenan sai jaki da kare suka haɗu da shi to mu mai zan a duniyar kama zuwa ha arba'in arba'in ai mu je mu nema a rage mana kawai sai ga ɗan adam ɗan adam yana zuwa ce me yake ba ruwa ya ce mu mai rami da arba'in ya ce a zuwa yi man kaɗan ya za a yi tuka gani ga ashirin jaki ce ga ashirin shi ma kare shi ba sai ga ashirin shi kenan ya ɗaya shi tamanin shi ya karba shi ne suke cewa to ai idan ɗan adam shi ne arba'in to ya shi ne raba shekarun iya shekarun shi ne ya shiga shekarun jaki ma'ana shekarun jaki komai nauyi shi ne tsaurin aure suna kashe rigima shi ne a jahi can shi ne za a auren shi ne za a yi kaza za a yi kullum ba shi da hutu ina rigima sun yata ba suka ce to wai shekarun jaki ke nan shiga har ya kai shekara sittin ina shekarun jaki to yana gaba ko zai kai shekarun kare komai na faɗa ba na ba na faɗa ba so ba kai na komai shi to ba ba ai ba za a yi ba za a yi ba kai na lafiya mun ko bari shi komai sai shi ga komai ita gani shi ina sai abin nan to in ka ce to shi kenan ya shiga shekaru ne na kare to wannan wani kima ce ba wai karatu bai ba dini bane to a haka wai rayuwar ta kasance saboda haka iya wani rayuwar kai zaka shige ta ne a arba'in kana shiga to shekaru ce na nauyi na hijima na kai kanka ma kana saka huta ba kai saka huta ba kai ma ba kai san maka wato wani nauyin ma da za a juda maka da naka da ba naka komai ma sai da wani ya hukunta nauyin mutum uba ma ya hasan ka dan ko da biciya ba sai a ce a nemo ku a zo ai kaza a zo ai kaza to haka za a yi to kana da kana kuma karfin yana kare na kariya a shi kuma shekarun to ka gama wani shekarun to ka kai fa huwa hayyun kama yitin musallam ga ka raye amma da kai da babu kusan daya to shine ya mutum ya zama kenan asfal safiri shi kenan da ga karfi ya tuwo da karfin su ina tafiya ina tafiya sai kuma mannu amiru suna ki su da karfi shi kenan su kuma idan rubus idan rubus duk abin da da aka yi maka kana karami za a dauke ka a kula da kai kila ma bawali sai an maka tsarki bayan gida ma sai an tsora ka sai an yi kaza sai an yi kaza kana yin karfi kana tuwa kana tuwa har kai wannan karfin kai rar kai ka iya rarrafe ka iya tashi to kuma sai a tafi in an je can an dawo sai a dawo kuma sai da kuma yanzu tafiyar ma kuma sai an koya maka sai da sanda da sandan ma wata sai an tafe ka hakan ma sai igagara sai ya zama cewa daga ɗaki ma zuwa soro aiki ne tun kana fitowa kofar gida ma sai ka jira fitowa ma sai ya koma ka koma ma zaman gida zaman cikin ɗaki wataƙila kama ruwan ma sai an kama maka to shi ne mutum ya koma a sunan safi to a shaidan adam da san cewa shi gajiyayye ne Allah shi ne kawai alƙawi da Allah sai da ka kawai ka ba Allah Allah ya cika ka ya halice ka to kai moriyar wannan rayuwar taka manzala yake cewa wato ainihin kai wato min faraki ka kabar shugurika ko shababik ka kabar halika kai ka mori uruciyar ka gaban sufan abin da kake iya yi a lokacin uruciyar ka ba za ka iya yin sa ba to gwara ka tsaya ka ba Allah kai karatu kai zikiri kai alkhairi kai zumunci kai duk abin da ya kamata kai a wannan shekarun ko da ka kai shekarun da Allah zai raya ka rayun to a gaba ba za ka iya abin da kai a baya ba dama ce shi za ka shi to kai amfani da wannan damar sannan ka amfani da faraga ka kabar shi gunta in kana so rayi ka ga dinan zo tsoron wani rufiya ba za a neme ka ba in ba mutum ka bane in za a yi wani abu a unguwa ba za a ce sai an nemo ka ba in ba zan ka ba za a ce ka ina kake ba to amma akwai nauyin da in ya zo da nauyin da ba naka ba ma duk sai ya hau kanka sai ka gaba ka da faraga to wannan lokacin da kike da faraga ka amfane ta gabanin zuwan lokacin da shugul zai zo sai da baka da faraga taka to da haka ne dan ajin wannan nauyin zai dinka dinkaye shi har sai ya mai da shi asfar sashirina to dan haka Allah yana nuna mana yanda hanka dan ajin take sai Allah ce illal ladina amanu sai suka imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki nagari falahum ajrun ghayr mamnun to su suna lada a wajen Allah wanda yake ba abin yankewa ba in ka ba Allah a lokacin kurusheka in ka tsufa ka kasa yi sai Allah shi kurbuta ba wani abin da kake ina yi tun gabanin in rike shi a lokacin da kake kurusheka ina yi shekarun da kana kana kiyamun dai kana zuwa tafsiri da kai za a yi da kai za a yi zikiri da kai za a yi kaza na alkhairi duk abin da ake yi da kai na alkhairi san da ka kai shekarun da ba za ka iya ba to Allah ba zai ce a rike ka je a daina rubuta maka ba an dinga duk lokacin nan da kake zuwa duk lokacin da Allah ya rubuta maka abin nan da kake aikatawa an rubuta maka shi kamar ka aikata shi din nan shi da Allah ya ce to lahum ajrun ghayr mamnun sai Allah ya ce su allazina amanu wa min salati tukaru ajrun ghayr mamnun to da su ba za a yanke musu ba Allah zai rubuta musu shi eh har kuma zuwa sai za su koma zuwa ga Allah Allah ya ce ku rubuta wa bawa nan abin da ya kasance ina wato ina aikatawa gabanin wannan girman ya cin masa Allah yake cewa fa ma yukadzibuka ba'du bidin ya kai kashi ne ke sa ka kake karyatawa da ranar sakayya bayan an bakin halittar nan da Allah ya yi maka mafi kyawun halitta bayan irin abin da Allah ya ga maka cewa in ka rayu kuma gashi Allah yana dawo da kai zuwa ga asbar sashira dan ka san ashe ba kai kake sarrafa kanka ba akwai ubangiji mai sarrafa ka wanda kuma yake neman ka yi kaza ka bar kaza to me yasa kai ma akwai ranar da in kai alkhairi zai ma sakayya da alkhairin da kai in ka yi kishiyar haka za a yi masa kayya da abin da ka aikata to me ke me ke sa ka kike kai ta donar rana sai Allah ya ce alayhi sallahu bi ahkamil hakimina yanzu ubangiji ba shine mafi wato ainihin hukunci masu hukunci ba bala ubangiji shine mafi hukuncin masu hukunci shine zuwa cikin hadisi cewa wanda ya karanta wannan wasiri wanda ya tuni ila akhir ha to fa yaqul bala yace bala wa ana ala zalika min ash-shahidin wannan kuma za a faɗa ko a sallah ko a wajen sallah eh ko sallar farilla ko ma wajen sallar farilla za a faɗa abin da duk ta magana kan cewa ai ba za a faɗa ba ai wannan hadisi ai da ifi ne da ifi ne to ba eh in ma da ifi ne to raunin nasa ya gushe domin akwai kafi guda da nayi ya waki su silati alamun ya kulu bala a cikin suwata kini cikin sallawa su makamu za su akan faɗin bala din a sallah ta farilla shi albani shi kansa eh albani din a littafinsa da ake kira sufatu salati wato kabiyar babban don wancan ɗan ƙaramin ne wanda ake cewa a kasuwa akwai babban da sufuri biyu to a cikin sufurin farko ƙarshensa matsalar da ya fito na daga ita daga ita sai kuma sufuri da biyu to wannan ya kawo cewa raunin hadisin cewa ya raunin ne saboda an samu ibahani ga rabu ba a san mubham ne ba a san wane ne rabun ba to amma yace to aliya ne shi kuma fiqa ne dan haka hadisin sahihun ta shi kaga masu yadda inci ba za a ce zara ba to kaga musu albani ya inganta shi eh sahahu albani to kaga su ma bisa wannan dai in dai raunin wannan ne to kaga a faɗa kuma a cikin rahul dabidi na nawawi ya kawo cewa ta a sallah da wajen sallah duk a faɗa ina duba tafsirin sa za a gani eh to بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan sura ita ce surar ikra ko kuma da karanta surar alaikum wato an kira ta da lafazai guda biyu da suka gabata da ma ikra wanda shine fatihiya ta surar ko kuma alak wanda yazo a cikin surar a wannan sura ita ce sura ta 96 daga jerin surorin alkur'ani kuma dukkanin ayoyinta sun sauka ne gabanin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da ayoyi guda 19 tana da harfai guda 72 a tana da kalmomi guda 72 tana da harfai guda 122 a wannan sura wato ikra ita ce farkon abin da ya sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake cikin kogon Hira a wani dutse da ake kiransa Jabalun Nur wato Jabalun Nur Jabalun Nur wani dutse ne a can kilomita wato 15 daga haramin Makka zuwa Jabalun Nur wato kilomita 75 ne wato wani dutse ne wanda in ka je za ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matakala 1700 ce da ainihin 26 eh matakala sa 1726 matakala da zaka hauka je gogon hira dutse ne wanda wallahi ba ma ka je ba ka je baki bakin sa ma in ba gorzo ne kai ba in ba namiji bane kai ba ba za ka je zuwa ba ba ma zancen hawan sa ba eh to amma nan manzon sama yake hawa ije bota wa Allah tun tun a lokacin jahiliya ana hawa eh kai ma Allah ya saka hau bali eh mu ma din mun hau eh kullum ma din na hau sai mun je abin da kai eh ina nan akwai nan Jabalul Nur Hayyul Nur sunan unguwar Hayyul Nur dutsen ana kiran sa Jabalul Nur ina nan ina muqabala da Sabiru Sabiru Mu'udun akramul ardi turbatan da dutsen Sabiru ina muqabala da shi shi kuma gashi dutse ne dogo eh tsayayye an masa mata takalai yanzu da zaka iya hawa ka je har ma akwai gurare hema hema in ka je za ka iya hawa ka huta akwai guraren zama in kan hau an hau a huta musamman ma yanzu irin mutanen turki din nan a lokacin da na je na je ni ma na hau na hau na hau ina ganin na yi abin kirki iya inda na je na sare ina zan iya ba ban kuma masa takara ni ma takara ma na kuɗari biyar ban hau ba sai ni kokarin ciwo zan dawo kawai sai na ga wani mutumin kirki da babarsa tsohuwa tsohuwa wallahi na wani take tamani amma sai ka sun dawo wai ta je ma ta dawo sai zama shi wata ne ita ba ne abin nan eh azama da abin nan to amma magana ta gaskiya ka je bakin sama ai ba karamin abin nan bane eh ba karamin abin nan bane Allah ya kai mu an je a tsaya shi tarihi na'am ba mu tsaya na matakala ai ne sai aka yi ta dan a haudin ai ai ba matakala eh haka nan hawa bi awa bi ake yi hawa awa bi ake hawa awa bi zawa wannan eh awa biyu eh hawa awa biyu dawowa eh na'am eh eh zara yana hutawa awa biyu hawa awa biyu dawowa aka ce in ka hawo in ka tafi da azhar to sai da asar zaka je eh in zaka dawo kuma sai magariba eh aka yake abin da ba aka zaka ta amma ko gura yana dan hawa huta din kuma ko ban da manzalla din yake nan a cikin hayyin nur din nan eh kwarai da gaske eh a kwarai da gaske amma ne karfin ne dai ai za ga mutum ya sai ba kuma motar ma ba kowace mota take kama gaban gurin ba ba kowace mota ba ba karfi ne ita ba za ga irin motocin su da suke hawa za a hau tidin da zama a hau da ya fi tidin masallacin nan wanda motar za ta hau ma iya in za ta kai ka a can hayin nur to a nan man za sama ike ike ike zuwa ya je ya yi ba da ina kuma sai gangaro akwai kuma halin mu'abada wata unguwa ce mu'abada a nan kuma yake zuwa wajen sai na kadida ya karɓi guzurinsa ina nan an yi masallaci sunansa masjidul ijaba eh shi ma idan an je duk aje annabi manzo Allah sama yake zama da dare sunan masallacin ma mutum ijaba ba na Madina ba akwai masallacin ijaba a Madina na wancan na Banu Muawiya masjidin Bani Muawiya na Madina wanda ina nan maza a rushe shi yanzu ya shiga cikin tosi a masjidin ijaba to ba wannan ba eh shi wannan manzo Allah sama yayi addu'a ne a Madina da albarkatu to wannan kuma masjidin ijaba a nan ne yake zama da sina Khadija a ainihin mu'abada ba shi da nisa shi ma ina nan akwai masallacin Dimbas ina muqabala da shi suna mukabala da masallacin in kace shi ma masallaci zaka ga mutane ana zuwa ana addu'a eh mu ma sai mun gama ziyarar mu to shine karshen gurin da muke zuwa sai mu je mu nemi addu'a neman amsawar Allah a cikin muke karkare ziyarar mu a musulmi ijaba na makka kenan ko kuma musulmi shukuri akwai musulmi shukuri shi kuma ina can kasan Madina wanda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yima sallaci daya zan masallaci goma wanda yima goma zan masallaci ɗari wanda yima ɗari zan masallacin dubu manzo Allah sama da ibnu masallacin sa bai je zani ko ina ba sai ya je wannan gurin sai ya fadi sai ya jira da Allah to sai aka kewaye wurin aka sa masa masjidi shukuri eh aka yi aka masallaci to in mu je wancan fata sai mu zo sai mu gode wa Allah kuma anan mun yi muke addu'a a can an amsa sai mu dawo shi ne karshen ziyarar mu da muke yi a a ainihin shi wancan ina Madina wala kuma ina Makka eh wancan sai mu yi karshe a Madina wala kuma sai mu shi a Makka Allah ya fito in wani je za a gaggar su aiki idan haka an ji a daga yin zuwa irin waɗannan gurare sai a gagga karatu kuma albarkatu da albarkatun gurin so shi ne Allah ya ce maza Allah ikra yi karatu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bismi rabbika da sunan ubangijinka allazi halaka wannan da ya halicci halitta wani halittar mai halitta shi ne halakar insana Allah ya halicci wato jinsin mutum min alaƙin daga ainihin chromosomes shi ƙur'ana wato ainihin shi ne alkhaiwan malawi su ne ƙwayoyin halitta da suke cikin maniyi eh wanda a cikin nufa din nan wato min nufatin min maniyi na da Allah ya faɗa to a cikin maniyi akwai waɗannan nufa akwai waɗannan ƙwayoyin halitta waɗanda ko dukkanin irzali ɗaya ana samun kamar miliyan biyar har zuwa miliyan ishirin ma to amma dukkaninsu sai su mutu da ƙwaya ɗaya daga ciki Allah yake halittar halitta to Allah ya halicci mutum daga wannan alaƙin nan to Allah ya faɗi wannan tun fa gabanin a samu mijihar a samu microscope a haska Allah ya ce a cikin wani akwai wasu abubuwa mintsatsa waɗanda ido baya iya ganin su to da su ne fa Allah ya halicci ɗan adam yau gashi bincike na zamani ya tabbatar da wannan zahiriya ta alƙur'ani wanda yana daga cikin sciences na alƙur'ani da kuma ba da labari da gaibu na alƙur'ani babu lokaci yan uwa muna son karatunmu ranar alhamis za mu sauka shi sa muke guje-guje dai kago ce kisa ba ta ko bayyana duk an santa ba sai an yi ta ba to Allah ya ci mutum daga ainihin wannan alaƙin nan ikra aka ce kai karatu wa rabbukal akramu ubangiji ka shine mafi girma allazi la yuwazihi karimun wanda wani mai girma baya doranta da Allah subhanahu wataala allazi allama bil qalam ubangijin da ya sanar da rubutu da alƙalami ila an ce farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami shine annabi idrisu alaihi salatu wassalam ila kuma an ce annabi adamu ne alaihi salatu wassalam to Allah ya sanya maslaha ta rayuwar duniya gabaki daya a ƙarƙashin alƙalami ba don alƙalami ba da duniya ba ta zo na lafiya ba saboda haka duniya tana tsaye ne da alƙalami shi sa sai Allah ya ishara zuwa ga cewa ilimin da Allah ya sanar wato ya sanar da ilimi da alƙalami ba don alƙalami ba da ba a sami ilimin ba shi kuma ba don alƙalami ba da duniya ba ta tsaya ba to har yanzu alƙalamin nan shi ke tsaye da duniya domin alƙalami kana iya fasara shi da alƙalami irin na da wanda aka sani na gamba wanda da shi ake rubutu da ajami ko da larabci ko ma da wani irin yare ne duk abin da ake so a yi ta'ajiri da shi da rai za a rubuta shi to za a rubuta shi ne da alƙalami kaga ba don shi ba da yanzu waɗannan tafsiri da ba a samu ba da irin bukhari muslim da wawilu na islam duk da ba a same su ba to kaga duk da wani alƙalami aka rubuta su suka samu to in kuma ma wato irin takardu na sarakuna da aka rubuta a da duk da alƙalami ne to wani alƙalamin shine ya rikide ya zama biro a gani duk a rubuce-rubucen da aka yi da biro da biro da biro to allama bil kalami ana nan ana alƙalami sai rikice ya zama tafireta duk abin da za a tafa a tafa a tafa ko rubutu na ilimi ko wani harkoki na zarrafi da za a rubuta ko wasu takardu na mulki duk kalam ne tafireta kalam ce ana nan ana nan tafireta ta rikide ta zama kwamfuta allama bil kalam yau da kwamfuta yanzu kowa ya san dai matsayin kwamfuta yau kwamfuta wani ilimi ne ma bai zaman kansa wanda ake karanta shi kuma duk wata rayuwa yanzu tana sarrafuwa ne da me da abin da shafi kwamfuta to kaga wannan zahiriya ta alqur'ani allama bil kalam alam kalam din shi da take dauri da tauri da take dauri daga nan har ƙarshen duniya Allah yake cewa alamul insani malami alam Allah ya san da mutum abin da bai sani ba kaga yanzu ilimin computer nan da baramiji da ake ta tura computer da shauransu wanda Allah shi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha ma laha ma laha to abubuwa ne ban mamaki za su tabayyana shi tabayyana shi tabayyana wanda yana daga cikin computer nan gashi nan sai ke aikin mutum dubu daya abubuwan da mutum mutum dubu zai yi ko kuma aikin da kai za ka yi wato ainihin a shekara yanzu a cikin sati ɗaya ko a wata ɗaya masu yi eh in kowa ƙasa da haka ba gani to duk wani yana daga cikin abin da Allah ya yi wa mutum ni'ima ya sanar da shi da wasu da alƙalami ɗin nan Allah ya ce kalla
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى وكلا الله ya gaskata illa insana hakika shi dai mutum jinsin mutum ko ne kafiri ne daga wallahi yana yin shishigi yana shishigi me yasa yake shishigin nan an ra'ahu dan ya ga kansa istagana ya wadatu bil mal da dukiya in dukiya sai dukiya sai ga mutum kuma yana jin agawa ina shishigi har ma zai ce shige wa ma Allah to amma wannan taso kane a cikin Abu Jahil ana magana ne da Abu Jahil duk shishigi da yake yi da dagawa da yake yi gani yake Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi dukiya to amma fa isa ne inna ila rabbika ruj'a duk abin da ya tara alal dilal ya basu kuma zai zo wa Allah shi wato wato duk da shi ba ƴaƴan babu dukiyar nan hakika a ruj'a makoma ta tabbata ila rabbika zuwa ga ubangijinka ara'aita alladhi yanha عبدا إذا صلى ara'aita ba ni labarin allazi yanha wannan da yake hana abdan yake hana bawa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake hana shi idza salla idan yana salla waye mai hana wa shine Abu Jahil ya ce wa ya kaya musu yake cewa la in ra'aytu Muhammadan yusalli yace wai idan ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana salla to yace la ajiba ga wato ayyuha rasul ajiba ga la hamatuhu wai zai taka wato ainihin kurkan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko li ajibi ganna bi hadhihi wato ainihin saharati wato hamatu zan roƙe wai kokko kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan fanduke din nan to shikenan kuwa manzon sama ya tare sallah aka gaya masa sai gashi ya dauko fanduke yana tuhowa ina zuwa ina zuwa ina nufin zai sake shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sanya hannunsa ya yanka ne ya rike wannan dutsen ya zama ga dutsen ga nauyi ya kasa saki kuma ya kasa ajiyewa kuma ga nauyi ina sha sai rawa ike sai rawa ike yi sai da ine wato sai da idan yayi gabar manzala salama kuma ine amince daga manzala manzala sama ce matsa sannan ubangiji subhanahu wataala ya sa wannan dutsen ya sake shi shine wa abu jahal ko wa fa'an fa'at tafwa ko shine wa fa'an fa'at tafwa shine wannan dutse ake ishara na abu jahal wanda yace zai roke kan manzala shi to أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى yana kuma an ce da zai tsaye fuska wato tawanin dutse kan manzo Allah sai a ganshi kuma ina ja da baya da baya ina kariya aka ce a me faru ne sai ya ce ai ina zuwa sai na ga tsakanin da Muhammadu na wani gololo wanda cike yake da wuta shin yin kaɗan fada cikin wannan wato gololon sai manzo Allah ya ce tilkar zabaniya manzo Allah ya ce ya da zabaniya wa kenan yace wallahi da ya kusanto la hatta fatu irban irba ce wallahi da ya ƙaru sosai sun wato tsinke shi tsinke tsinka shi ra'ayi da ya ƙaru su kan manzan Allah to duk ina da shi mutakin lahi eh wallahi ya asbuka ce milan lahi take tsare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam أرأيت إن كان عليه ar'aita Allah ya ce ba ni labari in kana Allah guda idan shi wannan bawan da yake sallah in ya zama akan shari'a yake au amara bi takawa ko kuma ya zama ina umarni ne da aji tsoron Allah to yanzu ya hana shi kenan ya hana shi sallar ya hana shi shiriyar ya hana shi umarni da tsoron Allah din kenan in أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ara'aita ba labari in kazzaba idan shi wannan mai hanin mai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din idan ya ƙaryata wato ainihin wato alqur'ani wata walla kuma ba da baya ga barin imani to alami alam yanzu bai sani ba bi Allah Allah yara cewa Allah yana ganin sa eh bai san Allah yana ganin sa ba kana hana isar da sakon Allah kalla كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية kalla Allah ya ce tsawa gare shi da in lam yantahi in bai halu ba to wallahi la nasfa an bil lafiya wallahi zamu danka da makwarkwadar kansa inji Allah eh
ناصية كاذبة خاطئة ga barkwada ce wanda take kazi batin makayyaciya kadi atin mai kuskure kuma inji Allah shi ne kun yakan Abu Jahil فليدع ناديه Allah ce zami masa haka ikira mu abokan zaman nasa ba ya ce wai shine mafi yawan mazauni ba in ya zauna jama'a za a cika a kewaye shi shine jama'a ne to Allah ya ce to ikirawo jama'ar tasa da yake zai tara wa manzon Allah su سندع الزبانية kuma za mu kira zabaniyawa eh kira jama'ar mu kuma ga zabaniyawa nan eh ba annabi zai taba ba zai kira jama'a taba manzo Allah hadu mu kuma mun shirya zabaniyawa in bai san su ba kaga sai Allah yake sanadu ka gani a kaidan larabci wato idan fi'ili mubari ya jarra da anil nasib wal jazim yuban dan ma za a yi masa نعم sai a ce yazhabu zaidu ko saboda ba nasibi ba jazimi in ko akwai nasibi sai a ce lan yazhaba lan yazhaba zaidu in akwai jazimi sai a ce lam yazhab zaidu amma idan ya jarra daga barin nasu bi da jazimi to sai a ce ya to sai a masa rufa a ce ainihin yazhab to idan fi'ilin ya zama mutal al-akhir ne ka gani mutal al-akhir ne to dama shi yunsabu wa yuzamu bi hadith hadith illa eh yunsabu wa yuzamu bi hadith hadith illa za a yi masa nasaba za a yi jazama da shafi harfin illan nan نعم eh to kaga yanzu da ayatu kaga mutal al-akhir bil wawi نعم to in an za in an zo za a yi masa ainihin nasaba sai a ce lam ya duwa to in nasaba sai a ce lam ya duwa lan yadwa eh wannan wannan wa kaga wato idan za a musu jazama sai a shafi ayyuka kama yuzum bi hasbi hadhihi illa yujzam bi hasbi hadhihi illa sai a ce lam yad'u lam yad'u sai a shafi wuri amma in babu ko ka in ko babu sai a ce a yad'u za a za a bar wurin to shi ma'anar da Allah ce sanad'u kaga sanad'u akwai wani abu na kuma babu jazmi babu babu nasi babu jazmi idan dama jazmi ne dan wancan nasaba za a yi masa harfin da zai sa a yi jazmar shine harfin rubul jazmi to babu shi anan kuma gashi an shafe harfi illa shi to me za a shafe to hikimar da aka shafe hu illa to da rage ku din nan hu din hu din aka shafe kuma abin da zai hukunta a shafe shi a larabci babu shi a ƙa'ida arabiya to me yasa aka yaka to ko ishara shi da ishiya Allah wancan Abu Jahl yake zai kira manzo Allah sallama wato ayin jama'ar sa to Allah yake kirawo sanin zabani to wai wannan zuwan zabani yawan kafin a ce hu din nan wannan hu din zabani mu sun iso Allah akbar in shi wasa yake in nasa wasa ne mu daga sai muke ji Allah Na'am.
ba za a ga ba lokaci wannan sanin u a ba an ja lokaci sai Allah ya shafe wurin ma kawai shi ne yanzu ma kawai gashi mu a shi ga sun matowa bismillah shi ake jira Na'am.
kawai ina kiran su su kuma za su iso din shi ne hikima kawai kamar arabiya ba za a shafe ba amma dan Allah ya nuna gaggawar zuwan zabaniya wanne ga shi wanda zai ce zai zai zai zai zai taɓa sunsa manzon Allah to shi Allah ya shirya in shi bai shirya ba Allah.
saboda haka kafin wannan hudin zabaniyawa su iso na'am Allah yake cewa كلا لا تطعه واسجد واقترب kalla rarin tsawa la ta fi uhu ya rasu Allah kar ka bi wannan makaryaci ya Muhammadu a cikin barin sallar ka je barin sallar ka wasu jib ka yi sujada ka yi sallah ga Allah wa kasari ka kara kusanci da Allah bisa da'ar Allah بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر to wannan ita ce suratul qadari ayoyinta sun sauka gaban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an ce farkon ma abin da ya fara sauka a Madina wannan sura ce yake farkon wahayi ga manzon Allah kamar inda wakin kira farkon wahayi ga manzon Allah a Makka aka yi eh farkon wahayi to kuma a Madina wannan ce farkon wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tana da ayoyi wato ainihin guda biyar ko kuma guda shida na'am Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu hakika mu mun saukar da shi to shine Mhm.
ai ba wata juma'a ta gabata hmm, wanda za ta bayanin abin da aka saukar din kawai aka ce mun saukar da shi ah to ai kamar ka san me aka saukar din eh tun da Allah yana ta magana kan alqur'ani a cikin ayoyi da yawa da yawa da yawa to yawan an ce shi kai ma ka san shi din Mm.
ba sai an faɗa ba Na'am.
a ka'ida zamiri ina komawa a ƙarfin mazkuri to nan kuma babu ma abin da zai komawa din amma dai kafin alqur'ani ne musamman ma da aka yi zuwa da kalmar anzala cewa ubangiji ya saukar yace to Allah mu muka saukar da alqur'ani wato daga ayi lawhil mahfuzi zuwa ga saman duniya a cikin dalilatul qadari Allah ya saukar da shi jumlatun wahida aka saukar da shi zuwa ga baitul izzati duk baki daya to daga nan kuma summa munajjaman bi qadar haja man abda al-da'a yura ila ja sai kuma aka kasu da ba za a sama gwargwadon waƙiya aya biyu aya uku aya biyar haka haka haka har alƙur'ani ya ce gama cika sannan kuma mala'ika ya zo iyo manzala ta kirarin alƙur'ani sai manzala ya tsara shi a bisa irin wannan tsari kuma alƙur'ani ko ina ya ce ku sanya aya kaza a waje kaza aya kaza a waje kaza manzala kuma ya shirya ainihin alƙur'ani to wannan Allah ya ce to shi alƙur'ani nan mun so da shi jimantun wahida daga baitul izzati daga ainihin lohil mafuzi zuwa baitul izzati a sama ta duniya a yaushe fi lailatul qadari a cikin dare lailatul qadari wato dare ma'abocin daukaka wanda dare ne mai girma wanda Allah ya bawa al'ummar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda idan ba al'ummar manzon Allah ba babu wanda Allah ya bawa wannan dare an ce an manzon Allah sallama an gaya masa wani daga cikin al'ummatu da suka gabata ya ɗauki makami ya yi jihadi har tsawon shekara dubu to shi kenan sai manzon Allah ya ga mu al'ummarsa ai rayuwar mu takaitacciya ce sai tuna ausa gona Na'am.
to sai ya roki Allah mu muga al'umman mu mu kuma gashi Allah ba a kirata rayuwar mu ba to sai Allah ya ba mu zana salma daren da kadari cewa wannan dare ibada a cikin sa ta kuma wato wata dubu da shi wanda ya dauki makami yayi wata dubu ina jihadi a cikin sa to shi ne Allah ba mu zara sama wannan dare a cikin wanda an ce yana nan a shekara a dare ne guda daya an ce a ina yake an ce ina wata ramadani a ramadani ma an ce yana goman karshe a goman karshen ma yana cikin wuturi na wato ainihin wato na, na goman karshe din to Allah ya ce ma adraka ba ya sanar da kai in an ce ma adraka to Allah ya sanar da manzo Allah to ma bidika to shi ne ba a san da shi ba wa ya sanar da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma da yake kadari da ya zama da kadari ta'zimu li sha'niha wannan an faɗi wannan ne domin girmamawa ga sha'aninta la Allah ya ce da yatul kadari shi da yatul kadari illan hayr min alf shadi yafi daga ainihin wata dubu shekara 82 aji wata hudu to ya fi kai ibadar shekara 82 da wata hudu din eh in ka dace da wannan dare in kai karatun alqur'ani a wannan dare ko zikiri ko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani ayyuka da kai domin wannan goma na ƙarshe ya inganta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza dahalla ashr al-awakir ahyale lahu in wannan goma na ƙarshe ta shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye daren gabaki daya wa ay kaza ahlu annabi yana tashin gidansa duk iyali duk a tashi ai ta ibada wanda zai sallah yi sallah wanda zai zikiri ya zikiri wanda zai kashi alqur'ani ya kashi alqur'ani ma'ana dai ina nuna musu cewa dare ne na ibada ba dare ne na bacci ba sannan wa shaddu izrahu manzo Allah yakan wato daure kurjallansa an kila an ce ya zage dantse kenan ko kuma yakan yakan rabu da matarsa ma ba ba ya kusanci iyalinsa a irin waɗannan jarare domin shagaltuwa da ubangijinsa cewa babu wata sa'a ta manzon Allah a cikin wannan rani kufa ce a cikin ambaton Allah yake ba zai taɓa yadda a ce wani ga miji ɗaya ya shige ba tare da ina wata ibada ba saboda haka wannan lokaci ne yan uwa na ibada ubangiji ya ba mu wannan alkhairi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan dare na Lailatul Qadr ɗin to shi sa Allah ya ce wa ya fi dare dubu domin mai tanzul mala'ikatu domin mala'iku suna soka wa ruhu da mala'ika jibrilu fiha a cikin wadannan dararen suna soka bi izinin rabbihim da izinin ubangijin su min kulle amrin bana da sababin dukkanin wato wani hukunci da ubangiji subhanahu wataala ya hukunta shi a cikin wannan dare salamun hiya ita wannan dare aminci aminci ce aminci ce hatta wannan da fajar har zuwa kulluwa al-fajar to wannan sura malamai sun ce ita kanta ta yi ishara zuwa ga cewa dalilatul qadar din nan wato a ramadan yake kuma a ramadan din nan akwai wata isharar lishiya da Allah ya nuna wanda za a iya samun cewa shine dalle su kadari domin fi yawan malamai sun ittifaqi akan cewa dalle su kadari za a same shi ne wato a a cikin wuturi to amma a wuturin ma an fi karfafa cewa wato daren 27 shine daren ba don komai ba suka ce wannan sura tana da ainihin wato kalmomi kalmominta wato guda 30 ne kalmominta to in ka ɗauko kalmomin nata in ka ɗauko ka ƙirga ɗaya biyu uku kana zuwa salamun hiya kan hiya za ka ita ce kalma ta 27 kalma ta 27 wanda wani ya nuna cewa kenan hiya to ashe ita ce dalle tilkarin kenan Na'am.
eh a cikin wata isharar sa alqur'ani sannan kuma idan kai duba za ka ga tilkarin Allah ya ambata so uku ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri hayr kaga so uku kenan to in ka duba harafan lailatul qadri za ka ga harafi tara ne lailatul qadari harafi tara ne eh to kaga tara sau uku nawa kenan 27 kaga ko kuma maka dai cewa daren 27 din nan to daren baki daya musamman za ka atobiya ko bacci ba a yi da ba su sun dauke shi ba kawai shi ne ma daren lailatul qadar eh za a kwana ana sallah ana ibada ana tahajjudi ana sadaka ayyake yake ai ayyuka na alkhairi a sadar da zumunci ai abubuwa da sauransu to dai Allah ya kore ta don kwaɗayin cewa duk mai yi ibada a cikin kwanakin da ba ke da shi sa ba a ayyana jarne shi ƙarfi a ce kai tsaye ba amma dai wannan ishara ce da ifiya da aka fi wato ainihin cewa aka fi ƙarfafa cewa shi ne jarne shi ƙarfi amma ba wai don a dogara kawai iya wani zirin ba a'a Allah ya koye an ki ayyana baki ɗaya don mu goma ƙarshen nan baki ɗaya mu raya shi da ainihin ibadu kamar inda Allah yake koye waliyi a cikin bayinsa don a kyautata zato ga dukkanin bayin Allah inda Allah ya koya sa ijaba a sallar juma'a dan abota wa Allah ko a roki Allah a dukkanin sa'o'in to haka nan Allah ya koye wannan jallatul qadari a cikin waɗannan goma na ƙarshe dan mu yi ijtihadi mu yi kokari mu yi ibada mu sallah mu aika na alkhairi a cikin dukkanin waɗannan kwanuka Allah ya kaddata mana Allah ya ba mu zaruwa to kai Allah ya ba mu lada sai kuma Allah ka ji mana barakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh